الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهاك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانوا متى يوم daya ga watan zulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 29 ga watan hudu shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba manta ba jiya mana karatu ne a gabar da malam ke mana bayani game da mafi falala daga cikin lokutan da mutum ya kamata ya sallah muna cikin kuma fasali na bakwai ne a cikin littafi a jiya malam ya mana bayani cewa menene abin da ya fi falala mutum ya gabatar da sallah a farkon lokacinta ko mutum ya jinkirta ta wanda a natijar da muka fita da ita jiya shine dukkanin salloli guda biyar an fi so a yi su a farkon lokacinsu da zarar lokaci ya shiga banda sallar isha banda sallar isha shine abinda muka fita da shi na natija a karatun murjiya malam ya togace sallar isha'i za mu ji wata togaciyar insha Allah ta'ala yanzu malai ce yustafna min zalika aidan salatu dhuhri idha ishtadda al-harr li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce har yanzu za mu togace a cikin wancan gamamman hukunci na yin sallah a farkon lokaci to za mu togace za mu togace daga cikin haka sallah azhar amma ita sallah azhar ba wai ko da yaushe ake so a jinkirta ta ba a'a lokaci ɗaya ne kawai wannan lokaci ne shine ma lace idash taddal haru lokacin da rana ta yi zafi da yawa tsananin zafin rana ya tsananta to shi wannan lokaci ne kadai ake so sai ka kyale sallah farkon lokacinta sai ka dan jawo shi gaba lokacin da rana ta dan yi sanyi dan ka sauƙaƙa wa mutane musamman idan kai liman ne ka sauƙa mutane da suke bayan ka malai ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idash taddal harru idan rana ko idan zafi ya yi tsanani fa abridu bis salati ku sanyaya da sallah ma'ana ku sanyaya lokacin sallah ya kasance lokacin da ake yin sallah farkon lokacinta idan kuka lura za ku ga lokaci ne da rana take da zafinta sosai e lokacin rana wa shamsu hayya rana tana da zafinta sosai to a lokacin sai a dan jinkirta lokacin sallah sai a dan jawo shi a matso da shi ya kasance rana ta dan fara sanyi kaɗan wani lokaci ba za ka ga za a ja lokacin sosai idan zafin har yanzu yana nan karfe biyu da rabi ko wani abu makamancin haka duk babu laifi na basira da aminci tsara tabbata a gare shi sai fa inna shiddatal harri saboda tsananin zafin rana min faihi jahannama na daga cikin numfashi da jahannama ke yi Allah maɗauki sarki tsare mu daga jahannama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan zafin rana da muke ji rana ce tsanani kun ka ji gari ko iska ba ta kaɗa wani lokaci duk inda za ka shiga ba wajen ba ba cikin ɗakin ba ba ina ne ba ko fanka kunna zafi take baka kai wani lokacin wallahi ko ac ga kunna za ka ga zafi ne ranar ta yi zafi kuma dududu sai kaga digiri din yanzu 41 ne haka 41 40 haka yake dan zuwa da komowa iya kawai iya wannan iya wannan zafaranin ne kawai to amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce numfashin jahannama jahannama tana numfashi sau biyu a shekara Allah subhanahu wataala ya ba ta dama ya ba ta umarni ta yi numfashi sau biyu a shekara saboda ta kai kara ita jahannama eh ta kai kara da kanta wajen Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ishtakacin naru ila rabbiha ita wutar jahannama saboda bala'i da musiba da zafin da ke cikin ta ta kasa jura kanta da kanta sai ta kai kara wajen Allah madaukakin sarki ta ce ya rabbi akala ba'dhi ba'dhan ya ubangiji sashi na cin sashi yake saboda bala'i kai Allah rawa mu jahannam Allah ya tsare mu da jahannam ita kanta sashin sashin ta cin sashi yake kona sashin ta sashi yake saboda bala'i kaga abin da yake cin sashin su kuma aka saka ba shikenan ba Allah ya kiyaye sai Allah subhanahu wataala ya ba ta umarni ta rinka numfashi sau biyu sai ta dan tara numfashi na farko shine lokacin sanyi idan ana tsananin sanyi to nan tsananin sanyin da ke wucewa numfashin jahannama sannan tsananin zafi shi ma numfashin jahannama ne shi ne numfashin da take yi sau biyu to shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idan rana ta wannan zafin to ya kamata a dan sauƙaƙa kada a zai a rinka talla a cikin tsananin zafi musamman malamai suka ce illar da ta sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe faɗa saboda yanayin su wancan lokacin kun ga yanayin sai da suke sallah kun ga yanayin a zafin su ya fi namu yankin tihama yanayin zafinsu ya fi namu sosai suna da rairayi suna da sahara sannan hatta digiri ɗinsu yadda yake kaiwa ya fi namu sosai da sosai sannan duk irin waɗannan kayayyaki da ake amfani da sojan sanyaya gari babu su ba wata fanka ba ac ba kaza ba komai haka ake zuwa a sallah masallacin nasu ko irin wannan rufin kwanan babu saboda haka zafin ne kai tsaye kawai to sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai a dan sanya a bari rana ta dan yi sanyi kadan sai a jaye mutane sallah wannan hadisi ya kuwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu mawaqiti salat babul ibrad bi dhuhri Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajid babu istihbab al-ibrad bi dhuhri fi shiddat al-har malaiti wa qad ikhtalafa al-ulama hal al-ibrad sunnatun aw rukhsatun malamai sun karu juna ilimi shin wannan sanyaye lokacin sallah da aka ce a yi shin ruksa ne ko kuma sunna ne sunna ne ko ruksa menene sunna menene ruksa aka ce sunna a idan idan ya zamto sanyaye lokacin sallah sunna ne to a kowanne hali daga cikin halaye kawai idan ana zafin rana zaka sanyaye sallah abin nufi in dai rana ta yi zafi ta yi tsanani ka zo kai sallah a lokacin da to ba kai sunna ba tare da cewa sallah ka tayi kuma ka sauke amma abin da ya fi a lokacin shine ka dan jinkirta ta shine abin da aka fi so shi kuma ruhusa ana kallon maslahar mutane ne abin da zai fiye zama mutane sauki a rayuwarsu idan wani abu yau mutane tsanani yadda mutum ba zai iya jurewa ba to sai a samu ruhusa sai a samu wani sauki sai a sauke mutum daga asali sai a mai da shi mai ruhusa misali idan mutum yana cikin halin tafiya halin tafiya halin tafiya hali ne na tsanani da kunci musamman tafiya a irin wancan lokaci na da tafiya ce akan doki ko akan jaki ko na sannan wani lokaci tafiya ce a ƙasa sannan a cikin rana da sauransu idan kana cikin tafiya asali sallar la'asar da azhar ana yin sunni raka'o'i guda hudu shine abin da yake azima amma sai shari'a ta yi rukusa ta yi rangwame ta ce sai a mai da sallar azhar raka'a biyu a mai da sallar la'asar raka'a biyu wannan rukusa ne ina fata an fahimta me yasa aka wannan rukusa din saboda a sauƙaƙe maka halin tafiyar da kake ciki idan ka ga kai a naka abinda zai fi maka sauƙi shine kai sallar kai sallar raka'a hudu babu wata wahala in kai ka kai laifi ba kai laifi ba ba kai laifi ba saboda kan aka ce sunna in aka ce sunna to hukunci yana nan a yadda yake kowanne hali amma ita rukusa ana kallon maslahan mutane ne bar ku ji abin da malam zai ce abin zai ƙara fitowa fili malai ce faminun man kala daga cikin malamai akwai wanda ya ce innahu sunnatun lallai a jinkirta lokacin sallah zuwa lokacin da rana ta dan yi sanyi kadan lokacin sallah azhar wannan sunna ne ba rukusa ba wa ala hada to akan wannan hukuncin da masu wannan ra'ayin fa yushra'u al-ibrad bi kulli hal ana shar'anta sanyaya lokacin sallah azhar a kowanne hali daga cikin halaye babu wani hali da zai zo ka ce to ai a- a- tun da yanzu mutane ba sa buƙatar sanyin yawar bari mu sallah yanzu a'a ai sunna ne ko kana neman lada ne a wajen Allah madaukakin sarki tare da cewa ba dole bane kamar yadda na ambata malai ce minhum man qala innahu rukhsatu daga cikin mutane akwai wanda yace a'a sanya lokacin sallar nan rukhsa ne kawai rangwame ne eh idan kaga akwai abinda a, zai sa kai sallah a farkon lokacin sai kai kayan ka wa ala hadha fa idza kana al arfaq fa idza kana al arfaq bin nas adam al ibradi fala fala ibrada malai ce to akan wannan ra'ayin da masu cewa sanya lokacin sallah rukhsa ne ba sunna bane Allah ya ce to sai mu kalla idan ya kasance al'arfaq abinda zai fi zama sauki da tausasawa ga mutane shine kayi musu sallah a lokacin ta ba tare da sanyayawa ba malai ce to fala ibrada kada a sanyaya din wa amalun nas al-yawma in ka kalli aikin mutane a yanzu da yadda mu muke mu'amalanta sallah a zahar a yanzu in ji malam Uthaymeen a can garin sai yake bayani mu malam kuma haka ne zaka ji ala annahu rukhsatun sai kaga mutane sun dauki wannan ibradin a matsayin rukhsa ne ba a matsayin sunna zaka ga mutane suna kallon sanya lokacin sallah azhar rukhsa ne kawai rangwame da shari'a ta basu shi rangwame da man kaga dama ka dauka amma kaga dama baka yi me kada ka dauka yanzu misali sai ya kaje yi a kasuwa aka ce maka wannan abin naira 500 ne shi ne kudin sa kawai 500 ne kudin sa eh yawa ka ɗauko ɗari biyar ɗin ka bayar sai bai siyarwa ya ce amma ya rage ma naira hamsin ba rangwame ba ne? rangwame in ka gada maka ce ka karɓar ruwa in ba gada maka ce rike hamsin ɗin kawai ba mutsala ganin dama ka ne to haka rukusa yake ganin dama ne mutum ya ɗauka kuma bayan sannan wanda shi aiki ne da yake daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yinsa za ka samu lada a kai malai ce to yadda mutane suke ma'amalantar sanya lokacin sallah azhar za ka sun ɗauke shi a matsayin rangwame ne ba a matsayin sunna ba malace layu akhiru na saboda za ka ga galibi ba ma jinkirta lokacin sallah a zahar galibi galibi ai layu buridu na bi salati zuhri mutane ba sa sanya wannan lokaci na sallah a zahar yusallu na salatar zuhri fi awwal waqtiha saifan wa shitaan suna sallatan lokacin sallah a zahar ne kawai da zarar lokaci ya shiga saifan ko lokacin zafi ne ko shi ta ko lokacin sanyi ne duk duk abu da suke daukar shi duk da suke dauka kawai shi sa ga galibi masallatan mu lokacin da kake sallah azhar da zafi shine lokacin sallar azhar ɗinka da me da sanyi ba haka bane galibi masallatan mu da na alu sunna din da wanda ba su ba duk ɗaya da haka idan ana sallah da zafi lokacin da ake rana karfe 1 to za a ga da sanyi ma haka ake sallah idan karfe 1 saura minti 10 ake sallah da zafi ma ka ake salatin ɗaya ne amma hakan laifi ne ba laifi ba ne mai dalili saboda ruhusa ne mai yiwa maslahar mutane ta fi karkata a yi sallah a wannan lokacin saboda akwai wasu abubuwa kamar yadda shi ma zai ba da misali akan yankin su abubuwan da yake faruwa malam ya ce wa haza bina an ala annahu rukhsatun to wannan galibi mutane mutane suna yin sa ne saboda gini da suke akan cewa sanya lokacin sallar na rukhsa ne ba sunna ba وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس shi kuma manufa ta sanya lokacin sallah azhar din nan babban manufarta shine a tausasawa mutane a tausayawa mutane kada mutum ya je tsaya a tsananin zafin rana kana sallah baka hankaltar abin da kake kana sallah kana Allah Allah da gaggawa ayi sauri a ga sallar saboda zafi ya dame ka to sai aka ce a tausasa kai sallah yadda zaka yi sallah a niji wan nasul ana yaquluna mutane kuma yanzu suna cewa inna rifqa bina an nuqaddima salat adh-dhuhr suka ce mu sauki a wajen mu tausasawa a wajen mu shine ayi mana sallah azhar a farkon lokacin ta da zarar lokacin sallah azhar ya shiga ayi mana li'annana law akharna idan da zamu jinkirta sallah azhar misali a ce sallah azhar akai ta karfe 2 ko 2 da rabi ko na makamancin haka waja'a tullabu min madarisihim yara 'yan makaranta da suka san makarantu wanda shi ne kusan lokacin tashinsu a makaranta su dawo daga makarantunsu da suka tafi wata gudu sannan su ci abinci na rana alghadamu shi ne abincin da ake ci da rana da larabci alghadamu ke alfutur shi ne abincin da ake ci da safe breakfast kenan al'asha'u kuma shi ne abincin da ake ci da mai da daddare to su suna da rabar abinci kowane abinci akwai sunan shi mala yace idan ɗalibai suka dawo daga makaranta da rana wata du suka ci abincin rana lanamu an salatin zuhuri to matsalar da za a samu galibi su al'adarsu da azahar sukan kwanta su bacci sukan kwanta su bacci wanda di ya je ya taɓa zuwa ƙasar saudiya zai ga da rana galibi ba mutane sosai ana sa ana ta bacci su al'ada ce galibi idan aka yi sallah azahar aka to kowa zai ji gida ya ta bacci kuma su galibi hada hadarsa dama yamma dare safe da rana kuma sai a je a kwanta wuta saboda rana su tana da ƙarfi to idan yara suka dawo daga makaranta lokacin tasowarsu a makaranta ya yi daidai da wannan lokacin farkon sallar azahar to idan aka yi sallar azahar a lokacin suka ci abinci ba sai su kwanta su baccinsu ba amma idan aka ce za a jinkirta sallah yaro ya dawo a gaji ya ci abinci mai zai yi bacci idan ya bacci kuma zai samu sallar azahar ba zai samu to kun ga sallar azahar a cikin jam'i ta yi min ta kwace masa to shi ne malai yake cewa maslaharsa a lokacin a yi sallah a farkon lokacin ta don su samu su ci abinci su wannan su huta su kwanta su huta malai ce waka zalika lumafitu na haka nan ma'aikata su ma ba wai ɗalibai kaɗai ba haka nan ma'aikata lau a baradna inda za mu sanyaye lokacin sallar fa ja'o min wa za'ifim su dawo daga guraren ayyukansu lokacin dawa da guraren ayyuka daidai wannan lokacin ne idan suka dawo fatagdu su ma su ci abinci a lokacin namu an salatu zuri zaka samu za su yi sallah ne ba tare da sun samu sallah azhar a cikin lokaci ba su ba ma yan kasuwa ba a ba ma ma'aikata ba ba dalibai kadai ba ta yan kasuwa irin lokacin zaka darba shaguna ake galibi ana rafa shaguna ne a ji a kwanta a bacci kaga babu yan kasuwa ba dalibai ba ma'aikata kowa yana gida yana bacci ke dan uwan fahimci abin da ke kuwa wato maslahar da take kallo shine samun sallar a farkon lokaci shi ya fi zama daidai sama da ajin kyauta ta mai dalil sama da rufusa ne shi kuma rufusa ana kallon masalahan mutane ne to me masalahsa a lokacin shi ne a sallah a farkon lokaci a sallah a farkon lokaci idan mutum ya zo yi sallah a farkon lokacinta sai je kwanta ya bacci shi kenan ya samu sallar jami'a to amma abinda abinda nake tambaya shine shin yanayin yadda malam usaimin ya bamu labari Allah ya masa rahama yanayin su a can da yanayin mu nan za ku ga ya dace mu muna da irin wannan ɗabi'a irin tasu mana da ita mana da akwai ya za da samu bacci rana ne kowa ya zamu ya bacci rana ba kowa wani wani rabarsa da bacci rana Allah ya fi shekara babu lokaci ba shi da lokacin bacci rana haka nan wani idan ya tafi kasuwa in ya tafi can sabu sai yamma shago yana buɗe haka nan ka kalle dan aikin mu anan da wahala ka samu aikin da ake cin su a karfe 1 ko 12 da rabi idan ba malam makaranta bane malam makarantar magalibi dan malam makarantar firamare haka ne akwai bambanci kenan to su idan sun yi saboda maslaha su sai mu kalme ta maslaha idan mu yi ta a farkon lokacin shine maslahar mu to sai mu dauki wannan sai mu aje wannan rukusar sai mu sallah a lokacin ta idan kuma za mu iya jinkirtawar babu wata matsala bai ci karo da maslahar mu ba babu wani takura ko matsi to mu ban lokacin ya jaɗin mu ban lokacin ya sanye ya ɗin shi ne abin da ya fi tare da cewa alhamdulillah yanzu galibi masallatanmu duk masallacin da ka shiga da rana yanzu babu irin wannan zafin da za ka samu a waje ko zafin da ka samu a wancan lokacin za ka yi sallah ka gama labi lafiya akwai manya-manyan windoji da suke ba da iska wani lokaci akwai fankoki a wani masallacin ma akwai isi haka ne to don ake sallah a farkon lokaci shi kenan tunda illar da ta sa annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce a jikin sallah menene zafi ko to idan ba zafin ba shikenan sai a sallah farko lokacin da in wa fahimta da kyau shine abin da nake so a gane illar shine yin sallah a yin sallah a cikin tsananin zafin rana shine abin da annabi baya so to shi sa kaga idan ba zafin rana ake ba da sanyi da lokacin da muna da ai sallah a farkon lokacin ta to yanzu ma a cikin tsananin zafin ranar kuma akwai yanayin da za a iya sallah babu wannan zafin ranar shi ne sami sallah a farkon lokacin ta ba matsala ba matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine abin da malamin usabe yake so ya fito mana da shi mala yace idan to in kula lamarin haka ne fal tuqaddam salatu dhuhri hatta yusalluha to sai a gabato da sallah azhar a farkon lokacinta har mutane su samu dama su sallace ta ba tare da sun yi bacci sun rasa ta thumma ba'da zalika yakunu al-ghada'u wan-nawmu ila al-'asr mathalan sannan bayan haka kuma sai mutum ya je ya ci abincinsa ya kuma kwanta ya wannan baccin da suka saba yi na al'ada daga nan har kuma zuwa lokacin sallar azhar sai mutum ya tashi sallar asr al'asr kai afwan daga nan har zuwa lokacin sallar asr sai mutum ya tashi sallar asr mala yace wa idza urida al-ibrad bi salati adh-dhuhr idan ana so ana nufi a sanyaya lokacin sallar azhar ne fa innahu yu'akhkharu al-adhan to a lokacin abin da ya kamata shine sai a jinkirta lokacin sallar azhar ma'ana lokacin sallar azhar lokacin sallar azhar din kiran sallar za a jinkirta shi a matsar da shi a ja shi har zuwa lokacin da ake so ai sallar idan an kiran sallar kuma sai a tare sallar malati li'annahu thabata fi sahih al-bukhari saboda ya tabbata a cikin sahih al-bukhari an abi dharr qala an karbo daga abi dharr al-ghifari Allah ya kara masa yarda yace kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fi safarin a cikin wata tafiya arada almu'adhdhin ay yu'adhdhina sai wani mai kiran sallah daga cikin masu kiran sallah manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ga lokacin sallah yayi sai yayi nufin yayi kiran sallah dan a tare sallah dan farkon lokacin sallah azhar yayi a cikin halin tafiya suke fa qala lahu sai annabi ce masa abrid dan sanyaye lokacin mana a dan jinkirta rana ta dan ƙara sanyi za akwai zafi so da lokacin tafiya ne ba masallaci a lokacin ba masallaci bane a filin Allah suke ko anan zaci sallah sai annabi ce a dan sanya thumma arada ay yu'adhdhina sannan sai da ya dinkirta lokaci dan ƙara ja sai ƙara tashi zai kiran sallah sai annabi ce masa abrid dan ƙara dinkirta ba ƙara dakatawa sanya lokacin sallah thumma arada ay yu'adhdhina sai karo na uku sai a karo na uku ya ƙara tashi zai kiran sallah a ƙala lahu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara ce masa abrid malam nace ka sanya ka dan ƙara jinkirtawa lokaci dan ƙara za kun ga lokacin ya dan ja sosai kenan kaga daya biyu uku kuma kowanne ba daga ba daga lokaci ya yake da shi ba da ya tashi na farko annabi ce masa sanyaya sai dai dan kan lokaci ya ja fa shi a ganin sa kamar lokacin sanyayawar yayi sai tashi zai kiran sallah sai annabi ya ce ƙara sanya yawo sai da aka haka sau uku kaga mafi karanci ka ce irin biyu da rabin zuwa uku an gane annabi ya ce a sanya saboda a lokacin suna cikin halin tafiya ne kuma iya su ne babu wani wanda ake tsammani zai fito daga gida ya zo ya yi mai ya zo ya tsin sai je sallah a gaba ɗan kuwa fahimci wannan ba ɗaya ba ne da zaman gari saboda a zaman gari idan ka ɗaura su bi kai kiran sallah kai allahu akbar to kowa kana kiran sallah kowa ya fito daga gida haka ne amma wannan halin tafiya iya su ne kadai za su sallah idan ma an yi kiran sallar wanda yake wajen iya shi zai sallah saboda saboda haka annabi ya lokacin zuwa wajen karfe 3 har zuwa wajen karfe 3 haka ko wani abu makamantin haka fa qala lahu abrid hatta sawa dhillu tulula hatta hatta sara dhillu tulula fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa ka jinkirta har sai da inuwa ta daidaita da tulun ƙasar da ke wajen attulul su ne irin taron yashi ko ƙasa wanda ba dutse ba kuma irin yashi ya tara haka a waje mai tsayi amma ba dutse ba ne suna ke ce masu attulul to sai da rana ta kai kusan daidai da shi kaga ta kusan tsayinsa kenan ko kaga lokacin sallah asir yana dab da shiga a lokacin manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi sallar sallar azhar lokacin sallar al'asr tana dab da shi kuma annabi yana sani saboda zafin rana maqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce inna shiddatal harri min fayhi jahannama lallai tsananin zafin rana na daga numfashin jahannama shi sa nace abin kirta wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul azan babul azani lil musafir babin da ke bayani game da kiran sallah ga matafiya shi sa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan kuna cikin halin tafiya za ku yi sallah ba kai kaɗai ba ne kai ko kai kaɗai ɗin ne ma wasu malamai suka ce dole ne kai kiran sallah suka ce wannan bawan Allah sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake tashi yake so ya kiran sallah idan kiran sallah ba dole bane annabi sai ya ce masa ka bar kiran sallar nan za mu yi sallah kawai lokaci ai ba dole ba ne amma sai dai haka sau uku amma malamai suka ce a mustahabbi ne sunna ce za ka samu lada idan lokacin sallah ya yi za ka yi sallah ko kai kaɗai ne za ka iya kiran sallah ku biyu ne za ku kiran sallah ko uku ne za ku kiran sallah ba dole sai a masallaci ake kiran sallah ba a'a kuna cikin tafiya a cikin mota lokacin sallah ya tsaya sai aka tsaya dan wani waje za a yi sallah to kuma gefe rinka da kiran sallah sai a dawo a yi sallah eh sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi haka manzon Allah ya gaya wa ɗaya daga cikin sabban sa yace ya wani naga kai mutum ne mai son kiyo kana yin nesa da gari ka ja dabbobin ka ku shiga cikin daji yace duk lokacin da kake cikin daji ko cikin dabbobin ka sai lokacin sallah yace kai kiran sallah shi kadai ne a cikin daji ba amma annabi ya ce mace ya kiran sallah annabi ya ce babu wani abu da zai ji wannan kiran sallar naka sai ya bada shaida a gaban Allah na tashin alkiyama sai ya bada shaida ya ji muryarka kana tsarkake Allah kana faɗa kalmar tauhidi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah da bishiyoyi da duk abin da tsuntsaye da duk abin da yake cikin daji sun bada shaida akan kaga idan an ce mutum da ya kiran sallah ya kuma mutane da yawa kenan saboda haka za a yi kiran sallah shi sai imamul bukhari ya kulla babi akan babul azani lil musafir babin da ke bayani game da kiran sallah ga matafi zaka yi kiran sallah kenan malai ce wa hadha yadullu ala anna al ibrada a yata'akhkhar wannan shine abin da ke nuna mana cewa lalle wannan sanyayawar yana jinkirta ko kuma yuta'akhkhar za a jinkirta shi ma'ana sanya lokacin sallar ana iya jinkirta shi lokacin lokacin ya ja ya kai har kusan lokacin da annabi ya sallar tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walaysa kama yaf'aluhu ba'dun nas malaci ba fa kama yadda wasu daga cikin mutane sai suke aikatawa ne a yanzu ba yu'akhiru al-adhan nisfa sa'ati 'an al-'adati kawai abinda suke shi ne suna jinkirta kiran sallah ne kamar rabin awa daga al'adan lokacin da aka saba kiran sallah misali ana kiran sallah karfe 12 da minti 40 sai a ja shi kai sha biyu da minti hamsin ko sha biyu da hamsin da biyar ko wani abu makamancin haka shi ne kusa zuwa tare sallah ba haka ba lokacin sallar gaba ɗaya ake jinkirta shi a matsar da shi ya kai lokacin da aka tabbatar da cewa rana ta fara sanyi sannan sai a zo a yi sallah a lokacin malai ce bal al'amarin ba haka ba ne la yubradu hatta ya kuna ƙariban min salatul asiri baya kasancewa an sanya lokaci wani lokaci har sai lokacin ya kasance dab da irin da lokacin sallar asar din sannan sai a tashi kuma sai a sallar azhar wa amma hadisu malaka ma kaga hadisin da ke cewa asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr ku sanya lokacin sallar asubahi ya kasance lokacin da rana ta yi haske ko kuma lokacin da gari ya danyi haske shine asfiru daga al-isfirar shine idan gari ya danyi haske to asfiru bil fajr ku sanya lokacin sallar asuba ga lokacin da gari ya dan fara haske ba lokacin da gari yake dubu din ba a'a gari ya dan fara haske ku me da lokacin sallar asuba ku zamto haka fa innahu a'zamu lil ajri annabi tira da aminci tsar tabbata a gare shi ce saboda hakan shine ku sanya ku samu lada mai girma ya fi sanya girman ladan da za ku samu idan kuka yi haka wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu waqti subhi imam turmizi ya fitar da shi a cikin kitabu sala babu ma jaa fil fil fil isbari bil fajr imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin kitabu salati babul istirar ko kuma babul isfar haka ne ibn majah ya fitar da shi a cikin kitabu sala babu waqti salatil fajr imam ahmad ma ya fitar da shi malamin sabin yake cewa fa hadha in in sahha wannan hadisin da makaranta idan ya inganta falmuradu bihi Allah tusallu abinda ake nufi da shi shine kada ku yi sallar asubahi hatta ya tabayyana safar har sai haske na alfijir ya bayyana wa yattadhihu alfajr alfijir ya bayyana kowa ya gan shi ba abinda ake nufi wai ka jinkirta sallar asubahi har sai haske ya zo ba a'a kada kai sallah da duhur da duhun dare ka tabbatar ka samu yaqini da tafabbuti akan cewa lalle alfajir ya keto shi ke lokacin sallar azar asuba ya shiga sai kai sallar asuba yin amma ba abinda ake nufi ka tsaya kana kallon gari sai ya gari ya fara wayewa ba shi ba ne malace lalai allah tu sallu kabla da kullum lokaci don kada ku yi sallah kafin shigar lokacinta wa kullum luwasi fi na lissalatin nabi sallallahu alaihi wasallam malace za ka ga duk wanda suke wasafa suke kamanta sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadkuruna za ka ga suna ambata a cikin kamanta sallar annabin da suke yi annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi kana yusalli subha bi ghalasi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kasance yana sallatar asbahi bi ghalasi da ragowar duhun dare shine khalas naga ce alghalas shine cakudar duhun dare da kuma hasken alfijir lokacin da alfijir ya fara kullowa hasken sa ya fara fitowa da kuma ragowar duhun dare sai a ce ghalas to haka annabi wani lokaci yake sallata sallar asubahi yace hatta kana yansarifu min min as-salati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu har ya kasance lokacin da annabi zai gama sallah mutum yakan iya gane wanda yake kusa da shi abin da yasa aka wannan saboda a lokacin babu hasken fitila sai hasken wata kawai idan an yi sallah an gama akwai dan haske hasken da zaka iya gane mutum da yake kusa da kai wani ne ka ambaci sunansa zaka iya me dalili saboda akwai dan duhun dare amma hasken alfajir yayi bai ya fara duro kai ya fara shigo wa hadha yadullu ala mubadaratihi biha ma annahu kana yaqra'u bis 60 ila al 100 sai malai ce wannan na nuna maka lalle ashe annabi yana gaggauta lokacin sallar asubahi sai tsaran lokacin ta yayi annabi yake sallatar ta me yasa saboda annabi yakan karanta aya 100 ko aya 60 a cikin sallar asubahi yan uwa sallar asubai annabi kan karanta aya 100 ko aya 60 wannan shine mafi yawan abin da annabi yake zaka samu annabi ya karanta wani abu da bai kai haka ba ko abin da ya wuce haka amma mafi yawa shine 60 zuwa 70 annabi yake karanta sallallahu alaihi wasallam to kaga an in annabi zai karanta aya 60 ko 100 ba kuma irin karatun mu yake da sauri da sauri ba a'a karatun annabi aya ne ba da aya aya bayan aya in yace alhamdulillahi rabbil alamin ba zai haɗe ta da arrahmanun rahim ba zai dakata ne kuma kawo arrahmanun rahim da ba haka annabi yake karatun sallah yan uwa za mu zo mu ji to kaga irin wannan karatu kuma karatu ne tartilan ana yin karatu ana ba wa kowanne harafi haƙƙinsa kowanne harafi ana ba shi haƙƙinsa a karanta aya ɗari kuma duk da haka idan aka tashi daga sallah sai ga akwai ɗan ragowar duhu wannan na nuna maka lallai annabi yana yin sallah asuba a me farkon lokacin tikin yan uwan fahimci wannan da kyau bala ya ce fasawa ba za mu dakata a nan insha Allah ta'ala lokaci ya ja wajen gabatsawa nake nema kuma naga bayanan da suna da alaƙa da juna dole za mu dakata da fasawa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tuntuɓin harshe da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله وسلام